amma wani su ya ce yana mai taimakon aibata wannan hadisin cewa hadisin nan ai akwai magana a kai na magana daga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hadisin nan yazid ibn abi ziyad ne fa ruwaito shi malamai ko gaba ɗaya sun gamu kan cewa daga baya kiyaye wasa ta yi muni to amma su magaribawan sun ba da amsa da cewa gaskiya ne hadisin nan ya zo ta hanyar yazidu amma ba ta hanyar sa kawai ya zo ba ya zo ta hanyar asimu asimu ya karba daga mahaifinsa mahaifinsa kuma ya karba daga sayyidina ali shi yasa ashe kenan ko da waccan hanyar bata kai ba to akwai wata hanyar da za ta karfafa ta to shi dai nan anan abu isa turmuzi ma ya yi kunci ga hadisin yazid ibn abi ziyad da cewa ingantacce ne ko a to hakika an ruwaito daga sayyidina ali dan abi dalib daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ta hanya ɗaya ba a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mazi ya fita daga mutum to alwala wajibi ya sake alwala idan komani ne ya fita daga mutum to wajibi ya wanka wannan magana da hadisin nan ya kunsa ita ce maganar da baki ɗaya ma'abuta ilimi tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ina da tabi'ai da wanda suke bayan su suke kai akan wannan kauli akan abin da hadisin nan ya kunsa Sufyanu Sauri yake hakanan imamin Shafi'i hakanan malamin sama imamu Malik hakanan imam ahmad hakanan abokinsa isaq ibn rahawaihi duk sun tafi akan cewa fitar mazi ya wajabta yin alwala to babin abin da ya zo game da mazi idan ya taba tufafi idan mazi ya taba tufafi ne hukuncin me za a yi shi sa'id ibn ubaidin din nan shine ubaidin din shine ibn sabbaki salim ibn hunayfin yace na kasance ina gamuwa da tsanani da wahala daga yadda mazi yake yawan fita daga jikina na kasance ina yawaita wanka daga gare shi duk sanda ya fita cewa nake bara in wanka da abin ya dame ni na ga yayi yawa sai na je na faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallama na tambaye shi daga hukuncin mazi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai abin da yake zai wadatar da kai dan in mazi ya fita daga gare ka shine kawai kai alwala in kai alwala ai ta wadatar da kai ba sai ka yi wanka ba talib na hunefin ya ce sai na ce ya rasulallah yaya zan yi da abin da yake samun tufafina daga maziyin maziyin kuma da ya taba tufafina shi kuma ya zan yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka riƙi tafi ɗaya na ruwa ka yayyafa a tufafinka inda kake zaton ya taba to ya kafi ka haka ya isan man ai wannan ma ya isan man abu isa turmuzi ya ce hadisin nan na salim na hunayf hadisi ne kyakkyawa ingatacce wala na arifu ba so wannan hadisin ba sai ko daga hadisin muhammadin mai isaƙa a cikin mazi ba mu san wani hadisi wanda yake yayi daidai da wannan ba sai hadisin Muhammad ibn Isaqa sai shi hadisin nan da Muhammad ibn Isaqa Muhammad ibn Isaqa malami ne babba da aka yi a Madina sai dai wajen malaman hadisi laifin da suke ganin yana da shi shine yakan yi tadalisi a yana yin tadalisi shi yasa idan bai bayyana da ji ba to ba sa amma da hadisansa ma inda yake ya bayyana da ji cewa ya karba tabbas ya karba wajen wane to sun yarda da shi saboda ba wanda ya suka a kansa dangane da adalcinsa ko dangane da kiyayewarsa illarsa dai wannan tadalisin yana yana yin tadalisi hadisin da bai karba daga wajen mutum ba daga wani ya karba ya kai kan mutumin amma kai tsaye sai ce an fula ne shi yasa wanda bai sani ba sai ya dauka ko a wajensa ya karba to wannan shine abinda malaman hadisi suke sukansa da shi to shi yasa akwai zantutuka da yawa a kansa kuma shi ma bin saka daman tun zamaninsa kamar wani malami ne wanda yake turu shi yasa tsakaninsa da wasu malaman ya zamo akan sami yan rashin jituwa kamar tsakaninsa da imam malik akwai yan rashin jituwa da ta sa sukan faɗi magana a game da junansu shi ma wani saka ya ce asalin su imam malik ai bayi ne da ake cewa taimiyawa ce ai bayan taimiyawa ne bayan bani taimin ne shi yasa ake kiran su taimiyawa shi kuma ya ce in dai ilimi ne na imam malik to ku kawo mun ni zan nuna muku yadda ake maganinsa ya fita daidai yana bukatar sai an maganinsa tukunkan ya fita daidai to shi imam malik da aka faɗa masa haka ya ce zalika dajjalu min ad-dajajilati nahnu ahrajnahu min al-madinati ai wannan babban mabannaci ne mu muka san yadda muka yi muka yi kokari muka raba madina da shi to sai daga baya aka ce ai sun shirya tsakanin su shirya mamani mai saka ya riga imam malik wafati da shekara 28 domin shi wafati 151 kuma malami ne na sira a wajen sira ba a kama kafarsa a wajen sirar annabi tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a kama kafarsa shi kusan shi ne farko wanda ya ajiye sirar annabi sallallahu alaihi wasallam to hakika malamai sun yi sabani a cikin mazi idan ya taba tufafi me hukuncinsa wasu a cikin malamai suka ce ba abin da ya isa a cikinsa sai ko wankewa wasu malaman suna ganin hadisi musamman ahadi ne musamman in ya zamo ta wani waje a cikin marwaitansa akwai wani wanda ake suka a kansa da wata magana to cewa idan ya saba da kiyasi ya saba da ka'ida wadda yake ta tabbata da hadisai tabbatattu to sai a kyale wannan hadisi shi dai mazi duk dalilai suna nuna cewa najasa ne sai dai kuma sai aka ga zahirin wannan hadisin da ya gabata kamar yana nuna cewa in ya taba tufafi ko ruwa kawai aka sa aka yayyafe ya isa amma kuma ka'idar da aka sani shine tufafin da najasa ta taba ai sai an wanki an tabbatar najasar ta fita to shi yasa a wasu malaman da yawa dama irin wannan da an samu hadisi musamman ahadi ya zamo ya yi ta'aruri da kiyasi tabbatacce ya yi ta'aruri da ka'ida babba to sai su kyale hadisin su riko da wannan ka'idar su riko da wannan ka'idar kuma kamar a masaban mu daman akwai wani wata ka'ida da masabar take bi shine al-ihtiyadu duk abin da za ka yi kai abin da kowa zai ce ka fita shine ihtiyadi ihtiyadi kenan to a masaban mu akwai wannan ka'idar shi yasa ana ganin in kai yayyafa ruwa wasu malaman sun ce ya isar ma wasu sun ce bai isar ma ba amma in ka wanke fa ba wani malamin da ya ce a wannan halin wankewar bata isar ma ba daman karshen magana kenan to shikenan ka wanke din a dauka cewa wanke wacce wajiba ba shikenan ma an fita wajen kowa ba wanda zai ce ai kowa kamata babin ka najasa bata taba ba ka wanke akwai wanda zai ce kayi laifi ai ba wanda zai ce kayi laifi irin to ballanda na wani abu ya taba a maimakon ka yayyafa ruwan ka ce kai bara ka wanke to dangane da wannan dalilai guda biyu shi yasa a masaban mu muna kan wannan kauli cewa la yujzi'u illa al-ghasal ba abin da yake isa dan idan mazi ya taba tufafi sai ko a wanke tufafin zarar a yayyafa ruwa bai isa ba kuma wannan kaulin ba wai mu kadai ne akai ba wa huwa qaulu shafi'i haka imami shafi'i ya faɗa wai sai saƙon nura hawaihi a sashen malamai suka ce shi ya sa kaga wa'annan malaman ba a ce ai ba malaman hadisi ne ba musamman shi saqum nura hawaihi wanda yake abokin imam ahmad ne gwani ne na hadisi malamin su buhari ne malamin su muslim ne da buhari da muslim da abu dawud da duk almajiransa ne shi saqum nura hawaihi shi yasa ya kai inda ya kai a hadisi yana cikin waɗanda akan malakabi da umara ulmumini na fil hadisi umara ulmumini na fil hadisi yasa ya san hadisin amma duban maganar da aka faɗa da farko yaga ita ta fi dacewa dai a ce an yi riko da ita shi yasa shi ma a kai yake wa ƙala barun wasu malaman suka ce a'a idan ya yayyafa in ya yayyafa ruwa a tufafin nasa da maziyi ya taba ai ya isan masa ba sai ya wanke ba imam ahmad ibn hanbali ya ce ina ƙaunar idan cewa idan ya yayyafa ruwa a ce haka ya isan masa ina ƙaunar haka wato bai faɗa gaba gaɗi ba saboda duban abin da aka faɗa a baya amma ya ce dai tun da yake ga hadisi ya zo zahirinsa kuma ya nuna haka to yana sa ran cewa in mutum ya yayyafin da ruwan kawai haka ɗin zai isan masa to game da cewa abin da zai yi eh a wannan ai mafi yawa abu ne wanda malaman fikin suka tabbatar da shi shi dai hadisin ga iyaka inda ya tsaya amma kamar a masaban mu saboda duban wasu dalilai da cewa shi mazi a so yana intishari aka ce wajibi ne abinda yake wajibi a kansa ya wanke zakarinsa gaba daya wanda mazi ya fita daga gare shi ya wanke zakari gaba daya tare kuma da niyya tare da niyya ba kamar bawali bane da in ya fita daga mutum in ya wanke iyaka inda ya fita ya isa kuma ko ba niyya ko da bai yi niyya ba ya isa masa tsarki daga bawali ko sauran tsarki in ba na maziyi ba baya bukata zuwa niyya amma tsarki daga mani shi yana bukata zuwa niyya to
Masalama sai mafarki mai yi ya fita daga gare shi. ya an yi kuka na ilaiha sai ya ji kunyar a ce ya aika mata da wannan mayakun wani ta asirin cikin cila alhali ga gurgun mafarkin mani a jiki. Malamata tilbaki sai sa a cikin ruwa ya jirga ta sannan ya aika da mayakun nan wajen Aisha. Makalan Aisha sai Aisha ta ce lima fada alaina sun bana me zai sa ya bata mana tufafin wannan yadda ya zuba wannan ai ya bata tufafin da mata ne ya tafi an yi kuka ya fadi ya kankare shi da ya tsunsa ya wadatar da shi in ya sa ya fa ya kankare mani daga cikin tufafin ai ya wadatar da shi وربما فرشوا لصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنصار عائشة تجري سوديا وأنا كان كان كريم مني لكتاب منصور صلى الله عليه وسلم يا أبونا قال أبو يزيد الرمزي أنا حديث حسن صحيح وأن الحديث إليه كتاوى إن وهو قول غير واحد من أصحابه من لنا جوالي وأصحابه أن يرسل عليه ومن بعدهم لتابعي لو تتبعينه من الفقهاء daga malaman fikiru kamar sufyan sauri da imam shafi'i da imam ahmad da sabon rahawai duk sun tafi akan cewa mani ba ya bukatar cewa sai an wanke shi an ya taɓa sinadi kankarewa kawai ya isa kalu a suka ce zulmani yusibu sauba a game da mani idan ya taɓa tufafi zubukun farko zara kankarewa ya wadatar wajen lauyin misali ko da ba a wanke ba ba haka za a taka ruwaito daga mansur an ibrahim daga ibrahim daga amarin da harisi daga aisha kamar wayar nan ta a mashu وروى أبو معشر هذا الحديث أبو معشر يروي كون الحديث عن إبراهيم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن عائشة حديث الأعمش أما حديث الأعمش هو اللي قال إبراهيم لقمان من الحارس في هذه الجنج ya dace da wayar mansur da yadda aka sani shi ne shi ibrahim ya karfa hadisi ne wajen amaru bin hadi ba wajen akwai ba ba da akwai mai yanzu da ba babu ka sani mani min sauti wannan babi ne na wanke mani kara mani daga tufafi cewa idan mani ya taɓa tufafi to a wanke
عن سليمان بن يسار عن عائشة ya gano daga Aisha Sulaiman da ya sa ɗaya daga cikin manyan malamai na Madina. Kuka haru sau an da Madina ya karɓa hadisin nan wajen Aisha.
أنها كسل المنية من صوم رسول الله Cewa ita Aisha Allah ya gare ta ta wanke mani daga shafin manzo sallallahu alaihi wasallam.
قال أبو عيسى Abu Rita Tirmidhi ya ce هذا حديث حسن صحيح wannan hadisin na Aisha hadisi ne kyakkyawa ingantacce.
وفي الباب عن ابن عباس Akwai hadisin da aka rawaito a wannan babin daga Abdul Abbas.
وحديث عائشة Hadisin Aisha أنها كسل المنية من صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa ita ta wanke jimani daga samun manzo sallallahu alaihi wasallama ليس بمخالف لحديث الفرق ba wai ya saba da hadisin kankarewa ba نعم لأنه saboda lamarin da sha'anin وإن كان الفرق ذنوب ko da yake kankare na niyin ya wadatar ba sai an wanke ba فقد يصاب للرجل أن لا يرى على صوته أثر Allah yura نعم hakika an fi so ga mutum ya zama ba a ga gurbin maniyi ba a cikin fadin haka ai ya fi shiga ya fi kamala نعم قال ابن عباس Fadar Abbasin ya ce, المدين Mani بمنزلة المهادي kamar ba gida ce, أعمق عنك ka gusar da shi daga gare ka ولو بشبكرة ko da da tsinke ne za ka sa ka kankare shi gaba ɗaya ya zamo ya fita to kai hakan ya zamo ya fita daga tufafin naka mu dai da aka sani a matsabar mu mani na mutum na jasa ne نعم ba ta gari ba ne saboda an kafa hujjoji da wasu a dalilai wanda suke nuna cewa shi maniyin a jasa ne kamar zahirin shi wannan hadisin na cewa ita Aisha ta kasance tana wanke shi daga fatin Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ya nuna kenan ana bukatar hawan kuma yana daga ka'idar matsabar mu aiki da rijiya نعم da sabbin zara aiki da rijiya cewa ta hanyar da mutum zai san ya bi ya fita wajen kowa to gara ya bi ta idan mutum ya wanke mani daga satinsa wajen kowa daga malamai ya fita ba wanda ya ce haramun ne a wanke mani daga sifati ba wanda ya ce karamiya ne ka wanke mani daga sifatin amma akwai waɗansu da suka ce in ba ka wanke ba ma ka kankare kai sallah sifatin ya wadatar da kai akwai kuma suka suka ce a sai ka wanke to a shi ke na in ka wanke wajen kowa ka samu kuɗa to wannan ko yana ɗaya daga cikin ƙa'idojin matsabar cewa ai abin da yake wajen kowa zai zama amfita. Dole باب ما جاء في الجنوب babu abin da ya zo a game da mai janaba ينام قبل cewa أن ya barci tun يتبلى kafin ya wanka حدثنا عناد حدثنا ابو بن عياش عن الاعمش عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه قالت wato na makarun ayyashin shi ne shugaban malamin kira'an nan almajirin wato asin wanda da shi da hafsu su ne suke kar- suke karɓa ruwayar asin ya karɓa isin daga amashu wanda shi na je malamin kira'an shi amashu yana cikin ƙwararra'un arba'a da shara yana cikin goma sha hudu نعم ba yana cikin bakwai shi kuwa kuma karuna ya shi mai ruwaya ne ba ne kira'a ba ne نعم shi kuwa mun yana ta ta kira'ar amma kuma ba a lissafa shi a bakwai ko a goma ana lissafa shi a sha hudu نعم ya gaba ne su daga nisa ka shi ko daga sosin ya zida shi ko daga aisha ka da ta aisha ta ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi bacci وهو جنوب alhali yana da janaba ولا يمس ماء alhali bai wanka ba نعم yana da jalabar zai wanka zai kwanta ya gaji haka ba tare da yayi wanka ba sai bayan ya farka ya yi wanka yake wanka نعم حدثنا عناد حدثنا وسيم عن سفيان عن ابي اسحاق نحوه gama hadisin da ya gabata a baya
قال ابو عيسى abu isa tirmidhi yace وهذا قول سعيد بن المسيب wannan magana ta cewa ya halatta mai jalaba yi wanka an ya halatta mai jalaba yi bacci نعم tun kafin yi wanka ita ce abin da sai ibn musayyib ya kalama wa gairi da shi da wani daga malamai
وقد روى غير واحد hakika ba ɗaya ba daga ma- masu ruwaya sun waito عن الأسود sun karɓo daga aswadu ne yanzu da عن عائشة shi kuma ya karɓa daga wajen aisha عن النبي ita kuma ya karɓa da Allah sallallahu alaihi wasallama أنه كان يتوضأ cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan yi alwala kafin ya yi bacci
وهذا أصله من حديث أبي إسحاق عن الأسود a cewa mai janaba in yana nufin ya yi bacci kafin ya yi wanka to ya fara yin alwala ya yi alwala kafin ya yi bacci to shi ya fi inganci daga hadisin abu israka wanda shi ke ambaci cewa ya yi alwala ba ya ambaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala ba ya samu a matsayin ma an su ne janaba in zai wanka zai bacci kafin ya yi wanka to ya yi alwala kuma ita wannan alwala ita da ake cewa ga alwala wadda dan mawali ko gariki ko wani abu da yake warware alwala in dai ba jima'i ba to ba abin da ya warware ta to ita ce alwala mai tunaba da ya je mai bacci dan ya ce dan in ya alwala da mai bacci dan ya je mawali kafin ya bacci ba a ce ana son ya sake alwala ba wannan da farkon a matsayin ta tana nan shine za su rika ru'an ليس ينكره إلا الجماع مروق نوم الجمل إذا سئلت وروءا ليس ينكره إلا الجماع مروق النوم للجنب إن أكثر من ذلك أقوي وتاء الولاء dabba abin da yake warware ta sai ko jima'i kawai da wannan alwalar ba wata bace alwalar da aka ce an sumi da na ba in zai bacci kafin ya wanka ya da wani alwala ba abin da yake warware ta sai sake jima'i ya sake jima'i kan an so yi alwala ya sake alwala to wakararwa نعم وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث hakika tumbatu ya rawaito wannan hadisin daga abu isaga والثوري haka nan sauri وغير ya واحد shuda ba ɗaya ba ma ويرون أن هذا غلط من أمير wato hadisin cewa annabu kana ya tawarau kama an yana suna ganin cewa hadisin da ya gabata a baya da wannan lafazin a kuskure ne na shi abu isaka shi ne kuskure ya cewa kana sura sallar sura na gogo jirgin wala masuma asalin yana hadisin yake tsakanin sallar sallar ya tawarau kama an yana
باب ما جاء في الوضوء babin abin da ya zo a cikin alwala إذا أراد أن ينام ga mai jaraba cewa mai jaraba ya alwala idan yana nufin ya gace
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر انه على النبي صلى الله عليه وسلم ya farko da sayyidina Umar cewa shi sayyidina Umar ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama آية نام أحدنا وهو جنوب ya halatta da mu yi bacci alhali yana da janaba bai yi wanka bai kwanta ya bacci قال نعم zai wajen Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kwarai kuwa ya halatta إذا توضأ amma sai ya fara yin alwala ya fara yin alwala kafin yi bacci
قال ya ce وفي الباب عن عمار ya zo a wannan babu an karbo daga amaru an karbo hadisi na cewa wanda yake da jaraba in yana nufin ya bacci kafin ya wanka to ya fara alwala وعائشة da aisha da aisha da وجابر ibn abdullahi da وأبي ibn سعيد al-hudri وأم da سلمة sayyidina ummu sallama قال أبو عيسى hadisu kuma wanda da ya gabata wato imam ahmad da sauran masu littattafai guda biyar da sun rawaito shi a buhari muslim abu dawud da nasa'i ibn majah da sun rawaito shi to wa huwa qawlu wahidi ghayr wahidi shine bayanin da ba ɗaya ba ni masalin nabi da sahaba sallallahu alaihi wasallam ke kai نعم والتابعين da tabi'ai ومن يقول الصيام sauri a kan haka sufiyanu sauri yake sufiyanu sauri shi ma ya ga cewa ya dace wanda yake da janaba idan zai wanka to ya fara idan zai bacci to ya fara yin alwala sannan ya bacci نعم قول المبارك haka na dan mubaraki والشافعي Imam Shafi'i وأحمد Imam Ahmad da وإسحاق Sa'ul Rahawai قالوا suka ce إذا أراد الجنوب أن ينام idan mai janaba yana nufin ya bacci توضأ to ya alwala قبل أن kafin ينام ya bacci
babu ma ja fi musafahatil babu abin da ya zo a game da gaisawa yin musafaha da wanda yake cikin janaba na'am wanda yake da janaba ya halatta wani ya bashi hannu su musafaha ko ko ke halatta ba
حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا عبيد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه cewa annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya gamu da Abu Huraira وهو جنوب alhali yana cikin janaba قال yace فانفجرت sai na ja baya أي فانحنفت ai sai na ja da baya na zare jikina فاغتسلت ne maza na je ne wanka ثم جئت sannan na da wajen manzo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace أين كنت؟
a ina kai ba yanzu na ganka ba na ganka ko za mu gaisa sai na ganka ban ganka ba أو أين a ذهبت؟
ko ina ka je قلت sai nake da manzon Allah in ji Abu Huraira إني كنت جنوبا abin da ya sa ka ga na tsare jiki ya Rasulullah saboda ina cikin janaba ne shi ya sa na je ne wanka
قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce إن المسلم لا ينفق ai musulmi ba ya zama wa da dasa musulmi ko da yana cikin janaba amma ba wai ya zama da dasa ne ba dan ka yi musafa da musulmi yana cikin janaba ba wai laifi ba ne
قال ya a abu ita sirri yake وفي الباب عن akwai مزيفة hadisin da aka rawaito a wannan babu daga hujjar fatu وابن da عباس kuma jami'a abbas قال أبو abu ita عيسى sirri yake وحديث أبي hadisin nan هريرة na abi huraira أنه لقي النبي صلى الله عليه cewa ya وسلم kamata annabi sallallahu alaihi wa sallama وهو جنوب alhali yana cikin janaba حديث حسن hadisi ne kyakkyawa ingantacce مقرر malamai hadisi da yawa sun ruwaito shi نعم kamar buhari kamar muslim kamar abu dawuda kamar nasari kamar ibnu majah to وقرر سفر الرواية hakika ba dai kada jama'a mu tare da sun yi rangwame في مسافات الجنوب a cikin yin musafaha da wanda yake mai janaba cewa a yi musafaha da wanda yake cikin janaba
ولم يروا بأرك الجنوب والحائر بأسا ba su ga cewa akwai laifi ba ga gumin da yake sassafowa daga jikin mai janaba ko gumin da yake sassafowa daga jikin mace da take cikin jinin haira
ومعنى قوله abin da ake nufi da fadinsa أنفنست dan halartu يعني yana nufin كما حيث أنت na ja baya ne nesa da shi sai da na je ne wanka To, باب ما جاء babu abin da ya zo a game da mace قراءة da المنام ta gani a halin bacci tana bacci sai ta ga مثل ما يرى الرجل irin yadda namiji kan yi mafarki wato ta ga cewa namiji yana saduwa da ita har wannan ya saboda cewa mani ya fito daga gare ta don ne hukuncin ta
حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت da ya karbo daga ummu salama a zainab yar abi salama ta karbo hadisin daga wajen mahaifiyarta ita ce sai da suna ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam da ummu salama ta ce جاءت ام سليم ummu sulaimi مثل yar الحالة wilhana ita ce mahaifiyar alasun malik ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam فقالت ta ce يا رسول الله ya rasulallah إن الله لا يسعي من الحج ubangiji zai jin kunyar faɗar gaskiya abin da yake gaskiya ba abin a kunyar faɗa ba ne
قال على المرأة wanka na waje ba kan mace يعني مثلا tana nufin wanka na waje ba kan mace إذا هي رأت المنام idan ta gani a mafarki كما يرى الرجل irin abin da namiji kan gani قال sai نعم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ita "I, wanka ya waje ba kanta
إذا هي رأت الماء idan ta ga mani in ne mani ya fita daga gare ta نعم فالتبست to الوجه wajibi ne ce wanka
قالت أم Abu سلمة Salama ta ce قلت لها sai ta ce da ita
فقالت Farajin nisa, kin kunyata mata يا أم da yawon سليم masu rai, abin da kika yi kamar kin kunyata mata ne.
قال أبو Abin عيسى da sun mutu ya ce, أبا حديث wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce, هو غير
Kawo a mutane shi ne maganar da ba idan malamai suke kanta.
من المرأة Ita ma mace إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل idan dai mafarki irin yadda nan da yakan yi, فأنزلت sai manini أن عليها القدرة da wanka na ya wajaba a kanta. Aya, menene?
وبه يقول Akan maganin su kayan tsarni yake da والشافعي imamin shafi.
قال Akwai kasar yake وفي الباب عن أم سليم akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babu daga wani musulmi وقولته ta auratu وعائشة da Aisha وأنس da Anas bin Malik.
sai ce umarni gare shi Mm, bi milhafatin da malillibi milhafatu malillibi mayafi mai fasu-fasu launinta sai bacci Mhm, shi ba da ita aisha ta fa amarat lahu sai umarni gare shi bi milhafatin da mayafi mayafi Mm.
بسم الله الرحمن الرحيم To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
باب ما جاء في الرجل Wannan babin abin da ya zo a game da mutum تستدعي بالمرأة باب الغسل ya je- ya ji ɗumi da jikin mace bayan ya yi wanka daga janaba. Ya yi wanka daga janaba ya ji ɗumi da jikin matarsa, ko da ita tana da janabar wannan ba laifi.
حدثنا حلال حدثنا وكيل عن وريث أوه. أوه.
عن بكر بن أوه.
عائشة قالت Mm, Ya karɓo daga Aisha qalat sai da tana Aisha ta ce, ربما إذ اتصل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة so da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi wanka daga janaba ثم جاء sannan ya zo فابتدأت ya ji ɗumi da ni فرممت da إليه rungume shi zuwa gare ni ولم أبتدأ alhali a sannan ban riga na yi wanka ba
قال abu isa turmuzi ya ce هذا حديث ليس في إسناده بأس wannan hadisi ne da ba laifi a isnadinsa isnadin nasa bai kai yadda ake bukata ba amma dai ba wai yana da laifi ba ne ba wai yana da laifi ba ne abinda ya rage karfin isnadin nasa shine huraisu dinnan huraisu na abi madarin da aka ambata domin wasu malamai da yawa sun ce yana da rauni
وهو قول غير والدين من عائشة بن a wannan abinda hadisin nan ya kunta ya kunsa na cewa ya halatta mutum ya ji dumi da jikin mace ya ji jikin matarsa bayan ya yi wanka daga janaba ko da ita tana cikin janaba shine zancen da ba ɗaya ba daga ma'abuta ilimi suka tafi a kansa tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama وشاء da ma wanda suka zo bayan su أن رجلا إذا cewa namiji idan ya yi wanka ba laifi ya ji dumi da matarsa وينام معها ba laifi ya kwanta tare da ita قبل أن تغتسل kafin ita matar ta yi wanka وإن يكون الإنسان الصغير akan wannan hadisin sufyanu sauri yake Ali- eh, sufyanu sauri ya yi aiki da wannan hadisin
وشافعي hakanan imami shafi'i وأحمد hakanan imami ahmad hakanan imami saƙon rahawaihi
باب ما جاء في التلميذ للتلميذ yahan wato hadisin akwai sabani tsakanin malamai kamar ibn al-arabi shi a sharhin sa na tirmidhi cewa ai ba hadisi ne tabbatacce ba shi yasa ba za a ce za a tabbatar da hukunci da shi ba ibn al-arabi malikiyin nan malamin alkaliyar yana cikin malaman da suka tsananta wajen cewa hadisi in bai tabbata cikakkiyar tabbata ba ka a ce za a tabbatar da wani hukunci da shi shi yasa a wajensa kama hadisi ra'ifi ba a aiki da shi ko da a fara'ilul amali ko da abin da yake fara'ilul amali ne shi a wajensa ba a yi aiki da hadisi ra'ifi ba yadda za a ga ya yawaita kawowa a littattafansa kama a hakamul qur'ani ko kuma a sharhin tirmizin da ya yi wato ariratul ahawazi to babu ma ja babin abin da ya zuwa masu malaman sun ce hadisi ne tabbatacce wasu malaman sun ce hadisi ne wanda yake kyakkyawa ya kai matsayin a ce masa kyakkyawa ne babu ma ja babin abin da ya zo
في التلميذ للتلميذ a cikin cewa wanda yake da janaba idza lam yajid ma'a idan bai samu ruwa ba to sai ya taimama idan wanda yake da janaba ya rasa ruwan da zai wanka to abin da yake a kansa shine ya taimama ya sallah Mm. Mm. Mm. Amr ibn Bujdan ya karbo daga Abi Zarr al-Ghifari Abu Zarr al-Ghifari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika guri tsarka mai tsarkakewa ne ga musulmi idan dai ya rasa ruwa sai ya taimama ko da za a ce zai zauna shekara goma bai samu ruwan da zai wanka ko alwala ba to sai ya ci gaba da a yin taimama ya duk ibada da take kansa amma da zarar ya samu ruwa to ya sa ruwan nan ya wanke fatarsa ya wanke fatarsa inda aka ce ya wanke in alwala ne gabobin alwala in wanka ne baki ɗayan jikinsa wannan shi ya fi masa mahmudu ya faɗa a tasa ruwayar manzala sallallahu alaihi ya ce waje tsatsarka shine kamar matsayin ruwan alwala ga musulmi shine kamar matsayin ruwan alwala ga wanda yake musulmi ya ce abu isa turmuzi ya ce an karbo a wannan babi akwai hadisi wanda ya zo a wannan babi game da cewa abin da yake wajibi akan musulmi in ya rasa ruwan da zai alwala ko wanka to ya ci gaba da yin taimama akwai hadisi wanda yake ya zo daga abi huraira da abdullahi na amrim as da imran ibn hussein abu isa tirmizi ya ce wato zai nune zuwa ikhtilafin da aka samu a isnadin wannan hadisin ya ce yadda aka faɗa a nan haka ba ɗaya bai ruwaito cewa hadisin ya zo ne daga halid al-hazza'i shi kuma ya karɓa wajen abu kilabata shi kuma ya karɓa daga amr ibn bujdana shi kuma amr ibn bujdana ya karba wajen abu zarri to haka mafi yawan malamai suka ruwaito suka kawo isnadin hadisin nan hakika ayyub ya ruwaito wannan hadisin daga abi kilaba daga wani mutum daga banu amire bai faɗi cewa amr ibn bujdana ba yace daga wani mutum daga cikin ƙabilar banu amir shi kuma ya karba wajen abi zarri bai ambaci sunansa ba a sassaɓawar ruwayoyi yana daga amfanin sassaɓawar ruwayoyi cewa ta yi wanda ba a faɗa ba a wannan ruwayar ya zama wannan ruwayar an faɗa wannan yana cikin amfanin sassaɓawar ruwayoyi to abu isa tunuzi ya ce hadisin nan hadisi ne kyakkyawa ingatacce hadisi ne wanda yake ya kyakkyawa ingatacce to abu dawo da ma ya ruwaito hadisin hakanan nasa'i ya ruwaito shi hakanan imam ahmad ya ruwaito shi hakanan bai haƙi da dara ƙudane da sun ruwaito hadisin nan to shi ne maganar da mafi yawan malamai ko baki ɗayan malamai masana fikihu suka tafi a kai cewa mutumin da yake da janaba ko mace wadda jinin haira ta ɗauke mata jinin haira ya ɗauke mata idan ba su samu ruwa ba ko izalame jidal ma'a idan ba su samu ruwa ba sai su taimama su yi sallah hukuncinsu shine su taimama su yi sallah ba sa ce tunda sun rasa ruwa ba bara su bar sallah a'a duk wanda yake da janaba ya rasa ruwan da zai wanka daga janabarsa da shi ya taimama ya sallah ko mace wadda jinin hara ya ɗauke mata ta rasa ruwan da za ta yi wanka to ta taimama ta yi sallah amma an ruwaito daga abdullahi masudin cewa shi abdullahi masudin bai ganin cewa daidai ne mai janaba ya taimama ko da bai samu ruwa ba ya ce bisa wannan ruwayar sai ta sauraron samun ruwa amma kuma an karɓo daga sha blan masudin cewa wannan magana tasa da farko ne amma daga baya shi ma ya dawo daga wannan kaulin zuwa kaulin saurin malamai ya ce a ai mai janaba zai taimama inda ya rasa ruwa mun da yake da janaba ya rasa ruwa to hukuncinsa ya taimama ya sallah akan maganan nan da aka faɗa sufyanu sauri yake wannan haka sufyanu sauri yake haka nan imam malik haka nan shafi'i haka nan imam ahmad haka nan imam isa wanda duk waɗannan shagabanni ne mujtahidai shi sufyanu sauri shi ya riga su mutuwa duka ko da yake imam malik ya girme shi ya girme shi to amma shi yaro da yake bai tsawon rai ba sittin da kaɗan ye shi yasa yi wa fati hijira na da shekara ɗari da sittin da ɗaya sanda yi wa fati imamu ahmad ba a haife shi ba ba a haife imamu ahmad ba a haka nan ma abokinsa ya saku bayan nan da shekara ɗaya ne aka haife shi ko da shekara biyu amma imam malik wato shi bayan nan da shekara goma sha takwas ya wafati domin ya wafati ɗari da saba'in da tara shi kuma imami shafi'i sannan yana ɗan shekara goma sha ɗaya sannan shi su gano sauri ya wafati shi ya wafati ne mai tan da hudu shi kuma imam ahmad wanda an haife shi ɗari da sittin da hudu wato bayan mutuwar shi sufiyanu ɗin da shekara uku to shi kuma ya mutu ne mai tan da arba'in da ɗaya isa kuma rahuwai ko mai tan da talatin da takwas ya wafati to Babu abin da ya zo game da wadda jini na rashin lafiya ke zo mata. Matar da yake ba wai jinin haira ce ke zo mata ba, a'a jini ne na rashin lafiya. To menene hukuncinta? وابو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت يا كربو هشام بن عروة يا كربو حديث daga mahaifinsa Urwa ibn Zubair Urwa ibn Zubair ya karbo hadisin daga kanwar mahaifiyarsa ita ce Sayyidatuna Aisha uwar mummune Sayyidatuna Aisha Allah da gare ta tace Fatimatu yar abi Hubaishi ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce da shi ya rasulallahi ni mace ce da ake samu na da jinin istihara jini na fitowa daga gare ni wanda ba na haira ba ba san da nake zamowa jini ya ɗauke min koyaushe jini ne yake fitowa daga gare ni tun da lamarin ya zama haka ashe ni yanzu sai in daina sallah kenan gaba ɗaya sai in bar sallah kenan gaba ɗaya sai manzon Allah ya ce da ita a'a kakki ce za ki bar sallah gaba ɗaya wannan jini da yake ta zo miki baya yankewa ai ciwo ne ciwo ne ba jinin haira ba ne jini ko na haira shine ya hana sallah ko jinin biki shi yasa yadda za ki yi idan kwanukan jinin hairanki sun zo a sannan ne za ki daina sallah ba za ki sallah ba idan kwanukan jinin haira ko sun gama tafiya sai ki wanke jini daga gare ki wato ki wanka ki ci gaba kuma da yin sallah wannan jinin da yake zo miki bai hana ki yin sallah ba abu muawiya ya faɗa a cikin nasa hadisin abu muawiya malamin shi tirmizi ne wannan hadisin tirmizi ya karɓa ne daga mutane uku wato ya karɓa ne daga hannadu shi abu muawiya malamin malamin tirmizi ne ya karɓa hadisin ne daga hannadu shi kuma hannadu ya karɓa daga wajen mutum uku wanda abu muawiya ɗaya ne daga cikinsu to shi abu muawiya ya faɗa sai hadisi a tasa ruwayar waƙala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanda zaki shine cewa ki alwala ga kowace sallah har wakacin jinin hairaki ya zo in wakacin jinin hairaki ya zo to shine zaki daina sallah wato wannan hadisi ya hadisi ne ingantacce imam malik ya ruwaito shi haka nan buhari a, ya ruwaito shi haka nan abu dawuda ya ruwaito shi to haka nan ibnu maja ma ya ruwaito wannan hadisin to yace a wato abu isa turmuzi yace wabil bari an ummi salama ta akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga ummi salama matar annabi sallallahu alaihi wa sallama abu isa turmuzi yace hadisin nan da sayyidatuna aisha ta ruwaito na cewa faɗi matu ta zo hadisi ne kyakkyawa ingatacce shi ne abinda ba ɗaya ba daga ma'abuta ilimi suka tafi a kai tun daga saba annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai cewa ita mace mai jinin istihara za ta ci gaba da yin sallah jinin haira shi ya hana wa mace yin sallah mace tana cikin jinin haira sallah ba ta wajaba ba a kanta kuma ba za ta inganta ba daga gare ta domin mai jinin haira ma kai ko wanka ta yi daga janaba wankan bai inganta ba ko ta ce za ta yi alwala alwalarta ba ta inganta sharadin yin wancin wanka daga mace sai ta zamo ba ta cikin jinin haira wanka ɗaya ne ko biyu za a ce za su iya inganta daga mace ko da tana jinin haira shine wanka ranar idi wankan idi ko da mace tana cikin jinin haira sai ta yi sai kuma wankan shiga makka wanda aka soyi to ko da mace tana cikin jinin haira za ta shiga makka sai ta yi wanka to wannan wankan nata yayi to a wannan a bisa wannan ne sufyanu sauri yake haka nan imam malik haka na abdullahi mubarak abdullahi mubarak shi ma da yadda muka sha faɗa yana cikin manyan mustafidai in yayi wafati ne bayan imam malik da shekara biyu gari da tamanin da to